إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta biyu ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu shekara 2025 miladiya a wannan kuma markazi na mai albarka markazu imam dani da tahfidul qur'ani wa ulumi da ke biyo kwatas cikin garin azari jihar bauchi najeriya ci gaba da darussan mu da muke gabatarwa dukkan safiya ta asabar da lahadi yau kuma kamar yadda muka alƙawaranta insha Allah ta'ala za mu yi darasi ne akan abin da ya shafi watan Ramadan kasancewar yanzu watan da yake gaba mu shine watan Ramadan watan da yake cike da alkhairai haka za mu tattauna wasu daga cikin matsalolin da suka shafi watan Ramadan insha Allah ta'ala fatan mu ubangiji ta'ala ya nuna mana Ramadan da alkhairansa ya kuma karfafe mu wajen azumtar shi da raya dararen shi da aikata ayyukan alkhairi a cikin shi da kuma sanya mu cikin bayin da ake ‘yanta su a cikin wannan wata mai albarka kuma ake gafarta musu. Na zaɓi na karanto mana wannan kitabu siyam daga littafi na alfiqhul muyassar fi du'il kitabi was sunna i'dad nukhbatin min al ulama insha Allah ta'ala gabar da zamu karanta shine kitabu siyam male yayi kitab a ciki ya ware wani gaba yace kitabu siyam wato littafi da zai magana akan azumi malamai suka ce nan kun ga yace as-siyam shi akwai bambanci da as-siyam da as-sawm malamai suka ce as-siyam ablaghu min as-sawm wato in an ce as-siyam yafi kaiwa makura akan mi as-sawm saboda as-siyam suka ce yana da harfa guda hudu siyam الصوم كما صوم ينال حرفة سكتشي كما وتعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى قاري أجينا كلمة أنا نوني قاري نا وتعني معنى شيسا صوم ديضو misali inni nazartu lirrahmani sauma nan kun ga ta kame ne daga iya magana amma siyam ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam bai ce saum ba so da nan ana nuna ma ba iya wasu maganganu marasa kyau ake so ka kame ba akwai kamewa daga ci daga sha daga kusantar iyali daga fada daga zagi daga daga murya to kun ga me ƙarin ma'ana ginin kalman ya ba da wani ƙari akan akan ma'anar wannan fa'ida ce lugawiyya mala yake cewa ya shtamilu ala khamsati abwab wannan ko yana kunshe da babi guda biyar albabul awwal babi na farko fi muqaddimati siyam wa fihi masail wato cikin abubuwan da suke gabatu wato muqaddimat na azumi abubuwan da suke gabata abin da ya shafi azumi da kuma wa fihi masail cikin sa kuma akwai mas'aloli al-mas'alatul ula mas'ala ta farko ta'rifu siyam akwai bayani me shi azumi din wa bayanu arkani da bayanin rukunin shi mala yace ta'rifu siyam wato bayani na wato azumi ta'rifu as-siyamu fil lugha a yaren larabci in an ce asiyam ana nufin al'imsaku an shai kamiya daga wani abu shi yasa tancan take sha'ani na zarutu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya kun ji shine siyam din nata kamewar da za ta yi ba za ta yi wani mutum magana ba shine saum din ana yace ta kame ba za ta yi ba za ta yi wa kowa magana ba a bisa umarni da ubangiji ta'ala ya mata maryam kenan alaiha salam wafi shara a shari'a kuma in an ce asiyam al'imsaku anil akli shine mutum ya kame daga barin abinci da kuma abin da yake ɗaukar hukuncin mai abincin ko kamar allurar da take ƙara kuzari kamar drif na ruwa da yake zamowa abinci to dukka washurb da sha da abin da yake ɗaukar hukuncin mai shan abin ko wasa'il mufattirat da sauran abubuwa da suke mai warware azumi din ma'an niyya to tare da niyya wannan gabar tana da muhimmanci in ka kame daga ci da sha da sauran abubuwan da suke bata azumi babu niyya to babu me babu azumi sai an samu akwai niyya sannan min tulu'il fajr sadiq tun daga fitowar alfajir na gaskiya kenan an ce alfajir sadiq kenan akwai alfajirul me kadhib yawwa ila ghurubi shams har zuwa faduwar rana faduwar rana kuma shine course din nan nata ya fadi ya buya a rasa shi wannan me kulkular rana an gane daga zaran an rasa shi garin yayi duhu yayi haske yayi tankwal kuma me zaka iya yi zaka iya shan ruwanka matukar wannan course na ranar me ya tafi an gane yawwa dan wasu suna ga in duhu bai shiga ba in ka sha ruwa kamar azumi ya me ya kare kuma ba haka bane ba wannan shine arkanu ركنين عزمي من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسي أساسين وتمالي يتي دقا تعريف نعزمي واتو اصطلاحي بقى لغة بقى wato sai yake bayyana mana cewar azumi yana da rukunai guda biyu kuma wanda su ne al'awwal rukuni na farko ginshikin azumi na farko al'imsak anil mufattirat kamewa daga duk abubuwan da suke bata azumi min tulu'il fajr ila ghurubi shams tun daga fitowar wannan alfijir na gaskiya zuwa faduwar rana sai ka kame babu ci babu sha kusantar iyali dukka mutum ya kame waɗannan abubuwa daga fitowar alfajir zuwa mai faduwar rana wa dalilu hadha hadha rukn qawluhu ta'ala to dalilin wannan rukuni shine fadan Allah ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allah ce ku ci ku sha har sai wato hasken safiya bayyana muku daga duhun dare ma'ana alfijir ya fito kenan ko min alfajir daga alfijir sai Allah ya ce summa atimmu siyama ila al sannan sai ku cika azumi zuwa dare wannan yake tabbatar mana daga dare yayi rana ta fada azumi ya ne kare kakan mu yace mana da akwai waɗanda maimakon azumi da Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum sai su kwana uku ba ci ba sha kenan sun sauke ramadan eh sun cuci kansu sannan a yini na uku mutum sai dai ana dafa ruwan ɗumi da ɗan kwakko sai an reni cikinsa saboda ya sha wuya to wannan ba addini ba ne addini Allah ce a ce faman shahida min kuma shahara sannan ya ce summa atimmu siyama ilallai sannan annabi ya ce idan aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sa'im annabi ya ce daga zaran me alfijir ya fito ta nan yini ya hasko rana ta faɗi ta nan wannan annabi ya ce shikenan wannan dare ya juya rana ta faɗi annabi ya ce ka sha ba ka sha ba azumi ya riga ne yanzu an magariba ta aka kira sallah ko baka sha ruwa ba wannan abin ba sunansa azumi ko baka sha ruwa ba ka fita a cikin masu masu azumi in dai rana ta faɗi wal muradu bil khayt al abyad والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل kunji abinda ake nufi da wannan farin wato sililin da kuma bakin sililin shine mai hasken yini da kuma duhun dare asani rukuni na biyu anniya a samu mai niyya yanzu akwai wanda in ya ga kowa yana azumi sai ya dauka ba da yana azumi ko ba zai ci abinci ba amma daga ya dan faku daga idan mutane sai mai kamar waɗannan 'yan feran waɗanda ba su gama lalacewa a cikinsu ba ba sa iya cin abinci da rana a gaban mutane yau sai su ɗan ɓoye amma kuma idan har in sun ga ba mutane sai su ci da rana fa wasu 'yan olsa group ne kuma shehu ya ɗauke musu azumi wannan shehu rana alkiyama in dai shi ya ɗauke musu ya shiga uku in kuma sharri suka masa to za su baranta wa juna an gane kuwa za su baranta wa juna ya ce shi bai san wannan ba shehu ya haukata su bi an wato anniya kenan niyya bi an yaqsuda as-sa'imu bi hadha al-imsak an al-fattirat ibadata Allah azza wa jal wato ta yanda mai azumi zai nufi da wannan kamewar tasa daga barin abubuwan da suke bata azumi ciwon bautar Allah ne mutum in ya kame ya ji cewa yanzu abin da yake na tun alfijir ya fito ka kame baka ci ba baka sha baka ji a ranka me kake bauta kake ma ubangiji ta'ala fa bin niyya tatamayyazu al-a'mal maqsudati lil ibada an ghayriha min al-a'mal mala yace da niyya ne ayyuka wato waɗanda suka aka nufe su da niyyar bauta suke wato ainihin bambantuwa daga barin wasunsu ma'ana ana bambance aiki na bauta da wani aikin da ba na bauta ba da me da niyya an gane kuwa yanzu in ka je za ka yi ɗawafi a makka akwai ɗawafi da za ka yi kawai na nafila akwai ɗawafi na umara duk me zai bambanta niyya in ka siyo rago ka kawo gidanka in ka yanka shi akwai ragon layya akwai na suna akwai na walima akwai na cin nama dumi zai bambanta niyya yawa ba zai yiwu ka yanka rago da sunan cin daɗi ba sai matarka ta haifu ana yankawa sai ka ce kame da shi ya zama na na suna kaga ba zai yi ba saboda niyya wa bin niyya tatamayyazu al-ibadat ba'dha an ba'd sannan har ibadodi sashin su yana bambantuwa da sashi to da niyya fa yaqsudu as-sa'im bi hadha as-siyam imma siyamu ramadan aw ghayrihi min anwa'i siyam mala yace wato shi mai azumi da wannan wato da wannan azumi sai ya kullaci cewar wannan azumin wanne ne na ramadan ne ko wani shi daga cikin nau'ika na mai na azumi dan haka dai da niyya ne kawai zai mutum zai bambance azumin ramadan kuma niyyan nan tana da muhimmanci kamar yadda zamu zo mu ji ودليل هذا الركن قوله صلى قوله صلى الله عليه وسلم دليل wannan rukuni din na anniya shine faɗa na sallallahu alaihi innamal a'malu binniyat sani kawai ayyuka suna tare da niyoyin su innamal likulli imri'in ma kuma sani kawai kowane mutum da irin niyyar da kuma yadda na faɗa mana akwai wanda yake azumi da niyyar azumi akwai wanda kuma yake azumi da niyyar kawai kowa ya ga yana yi an gane kuwa da wannan ba shi da lada dole azumi in zaka yi shi don bisa umarni ne na Allah an gane ba wai kawai cewar wajadina a ba ana kazalika yaf'alu man a umarni ne na ubangiji ta'ala sannan yana da kyau mu tashi mu wa'azi sosai yanzu yawancin waɗannan yaran da suka haukace akan ɗari kun ba sa azumi daman sallah kan sun daina to sai mu musu wa'azi sun dawo yin sallah kuma sun dawo yin azumi da sallah da azumi rukunai ne na mi na addinin musulunci la hazza fil islami liman taraka salah babu rabo ga musulunci ga duk wanda baya yin mi baya yin sallah haka azumi duk wanda ya bar azumi da gangan to to zai zai zamo cikin masu nadama to dole sai mun tashi mun wayar musu da kai mun raba su da shehunan nan mun dawo da su bautawa Allah shi kadai sun rabu da daure-dauren waɗannan matattun a wuyansu almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu hukmu siyami ramadan wa dalilu zalik wato hukuncin azumin wata ramadan da dalili bisa haka za mu ji فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان قال يشي الله فلن تأزم وت رمضان wannan shekara ta biyu bayan hijira ko a watan sha'ban shekara ta biyu bayan hijira a watan sha'ban aka fallanta azumin watan ramadan kun ga shenan shekara kusan sha biyar da turo annabi sallallahu amma ba a fallanta mi ba azumi wannan yake nuna kun ga yanda musulunci yake tarbiyyar mutane a hankali daga mataki kaza sai mataki kaza waja'alahu ahada arkanil islam khamsa to kuma da aka fallanta shi sai Allah ya sanya shi ɗaya daga cikin ginshikan musulunci biyar wazalika fi qawlihi ta'ala wato wannan ko ya kasance cikin fadin Allah ta'ala fallanta azumin kenan ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an fallanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka fallanta shi ga waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun domin ku samu takwa kenan idan mutum yana so ya tarbiyantar da kansa da tsoron Allah shine yawaita azumi yawa saboda ai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana in kana azumi kada a same ka da arrafas maganganun batsa asakab ihu zagi fada dubabu kenan waɗannan abubuwan kuma an ka nesance su zaka samu mai tarbiya da takwa a ranka saboda abubuwan da Allah ya hane ka ka wannan har kalla kalla da mutane suke fitunuwa da su da wuya in cikin ka da yunwa ka samu kana sha'awar kallon ko kana yi baka gane me ake ko shine yake sa in kana yi sai ka gane ma me ake me ake amma in kana jin yunwa ko tibin ka sa a gaba ko wayar ba ka ma san akan me ake yi ba kuma wannan yan comedy din ma da da yunwa cikin su za su iya yi to ko shi yasa wa qawluhu ta'ala da kuma wa qawlihi ta'ala da fadin Allah shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum wannan shine ash-shahid wanda yake halastacce lokacin zaman gida a wata ramadan din to ya azumci wannan wata walima rawahu abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala sanan saboda abin da abla dan umar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ko kuma yake cewa qala radiyallahu anhu ma kenan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya ce buniyal islam ala khams an gina musulunci kan abubuwa guda na biyar in ka tunkuɗe ɗaya cikin biyar ɗin nan babu musulunci filansa ta fara tangal tangal shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kun ji tauhidi ne farko to daga an bar tauhidi sai ka samu akwai wasa da ni sallah akwai kin yin azumi yanzu waɗannan yan fera da wasu yan ɗariƙo tauhidi suka fara rusa la ilaha illallah da ta samu matsala sai suka daina sallah da suka daina sallah sai suka daina yin me azumi shikenan dukka kuma wallahi wani abin da nake faɗa ba fa shari nake musu ba wallahi haka suke ba sa sallar kuma ba sa yin me to amma inna rabbaka labil mirsad wallahi in kana iskanci ko Allah ya ce kar ka yi ka ci gaba da yi wallahi ba za ka mutu ba sai Allah ya ma kamun da sai mutum yayi nadama a garin nan ba ku labari akwai wanda mu ma yara ne mun taso mun gai shi boka ne na gaske wallahi yanzu haka yana kwance a zauren gidansa da kashinsa da fitsarinsa a jikinsa yake wallahi abu yusuf ya ce gaskiya ne ya san shi wallahi kuma boka ne na gaske kowa ya san shi jama'a yanzu rayuwar wani daɗi ta masa yaranka sai sun zo sun wanke ma kashi da fitsari kuma a kwance kamar gawa to wallahi waɗannan ma idan ba su ba Allah ba inna rabbaka da bil mirsad wallahi in Allah ya ce kai ka ki ko akwai ranar kin dillanci in ji bahaushe dan haka kawai mu bi Allah shi Allah in ya rabu da mu da lafiyar mu muna tsiya ba wai mantawa yake ba Allah baya mantuwa amma yana jinkiri an gane baya mantuwa amma yana jinkiri jinkirin kuma idan ka tuba ne yasa ce wala tahsabanna Allah ghafilan عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار kaga zalimi ma yana abu la kada ka ce Allah ya mance da shi la jinkiri ya masa don haka su ma waɗannan yan fera da samari da mutum zai ji ƙarfinsa ba bauta Allah Allah bai manta da shi ba jinkiri yake masa ko zai tuba saboda wallahi in bai tuba ba yanzu zaka ga Allah ya haɗa mutum da wata jinyar da ya zauna kuma kaga yana nadama lokacin da nadamar ba za ta masa ni ba ba ta masa amfani ba shi yasa tun yanzu su ajiye shehunan nan dukkan waɗannan hotunan duk su ajiye su zo su ba Allah da manzo Allah sallallahu su tsira wa iqamis sala tsaye da sallah wa ita'iz zakka ba da zakka wa sawmi ramadan to da azumi wanda shine ash-shahid wa hajj baitillahi al-haram man istata ilayhi sabila da yin aikin hajji ga daki mai alfarma ga wanda ya samu hali dama yanzu kusan miliyan goma shine halin yau da zaka zuba a aljifinka ka kai wa hajj commission ka dan bar canji a aljifinka ولما رواه طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس sannan saboda abin da Talha dan Ubaidillah ya rawaito shi wani balaraman kauye mai bucaca kai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah yace ya ma'aikin Allah akhbirni ma za faradallahu alayya min as-siyam yace ba labarin abin da Allah ya fallanta min na azumi qala shahru ramadan Annabi yace watan azumtar ramadan wato azumtar watan ramadan qala hal alayya ghayru wannan balaraman kai ce bayan wannan akwai wani qala annabi yace la illa an tatawwa illa an tatawwa shay'an sai fa in wani abu kaso ne na tabawu'i na nafila amma azumi na wajibi akan ka shine me shine azumin wata ramadan kenan azumin wata ramadan wajibi ne akan dukkan musulmi baligi mai hankali mazaunin gida ba matafi ba mai lafiya an gane dole ya azumi wata ramadan to ina kuma kana mazaunin gida kana da lafiya kana da hankali ga samartaka da kuruciya kuma ka ce ba za ka yi azumi to shi haka azumi in kai shekara saba'in tamanin ina dan shekara saba'in tamanin kan ayan ba zai iya ba ma cewa aka ce wa lallari na yutse kuna wa fidiyatun ko fa'amu miskin وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان ما ليتي الأمة سني تاريا أكن واجب أزمت الوتر رمضان وأنه أحد أركان الإسلام wato sannan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci allati ulimat min ad-din bi darura waɗanda suka sanu cikin addini da larura wa anna munkirahu kafir kunji wanda yake inkarin wajibcin azumin watan Ramadan wannan kafiri ne murtaddun an al-islam wanda ya ridda daga barin musulunci shi yasa su waɗannan yan fira abin da yasa ba za mu kafirta su ba sai mun tambaye su me yasa ba ku azumin watan Ramadan daga wani ya ce ba wajibi bane wani ya kafirta amma daga wani ya ce shehu ne ya dauke masa ko wani abu sai ka ce to Allah ya ce kai in ya ce shi ba zai ba ai karatu anan sai ya fita musulunci kenan waɗannan ka je musu tsoron wasa-wasa yawancinsu suna ficewa musulunci ma ba su ne ba ba su sani ba wallahi addini fa ba abun wasa ba ne kuma sun ɗauki addinin su kamar yadda kiristoci suka ɗauki addinin su ko lahawan wa la'iban kawai wasa da wargi da kiɗa da rawa kuma wallahi wannan ba addini ba ne wallahi duk wanda ya rayu akan wannan sai ya yi mummunan ƙarshe duk wanda ya rayu akan wannan wallahi sai ya gamu da Allah ranar alkiyama sai ya ciji yatsa ya ce ya laitani takhaltu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wallahi sai mutum ya ci jiya tsace ina ma bai riki wani da ya sani a ɗari karfe rabu wallahi sai yayi wannan kuma ko bai yi ba a nan duniya wallahi sai yayi a lahira wannan kuma muna nan da ku فثبت بذلك ما لا يجي سيتبت ده haka فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع cewar azumin ramadana farilla ne saboda dalili na alkur'ani da sunna da ijma'i wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu kunji mala yace musulmai kuma sun yi ijma'i akan kafircin wanda ya inkari to yanzu in wasu gungu ma suka zo suka ce za su yi musulunci amma musulunci shine duk abu mai tsanani ba za su dauke shi ba kaga wannan ma ba musulunci za su yi ba da waɗannan inda kalifan musulunci ya kansu zai yawa suka ce su za su yi musulunci amma azumi yana da wahala ba za su yi ba yau aikin hajji da wahala ba za su yi ba to nan inda khalifa na musulunci zai yi shira a yake su almas'alatu salisa wato mas'ala ta uku aqsamu siyam ka saka shammi azumi as-siyamu qisman mala yace azumi kashi biyu ne wajibun wa tatawwu akwai azumi na dole akwai kuma na sunna na tatawwu nafila kenan wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam azumi na dole ya kasu kashi uku na farko sawmu ramadan kunji azumin wata Ramadan yana daga cikin azumummuka na dole na wajibi. Na biyu saumul kafarat, azumin kafara mutum ne da azumi da gangan ya je ya tare da iyalin shi sai ya yi kafara wata biyu jere. Saumun nazar, wato akwai azumi na bakance haka kawai kace in ka samu bashin corona miliyan goma za ka yi azumi dubu sai ga ɗilin miliyan goma ta shigo sai ka yi azumi dubunka. Wannan sunan shi saumun nazar, an gane azumi na bakance. Yawwa. Akwai wanda ya wannan bakancen ko? kar kuna yi annabi sallallahu ya hana bakance an gane ya hana bakance in kai kuma to sifa ce ta yan aljanna ka cika bakancen yufuna bin nazar an gane amma ba a so kana bakance in zaka roki Allah ka roke shi daga falalar shi kawai wasallallahu min fadli amma kada ka ce Allah in ta fashe zan yi kaza in ta yi kaza dukar ka na yi kawai roki Allah daga falalar shi shi Allah ka roƙa daga falala ba tare da kai wannan sharaɗin ba kancan ba shi yasa ya baka abu ne na kaddarar ka daman da zai same ka da haka kawai in za ku roki Allah ku roke shi amma kada ka ce in kaza ya faru Allah zan yi kaza sai ya faru kuma ka zo kana cewa to malam me hukuncin ka kaga wata kana so ka ce Allah in dai ka aura min wancan nan ka ka sa na aure ta Allah zan yi sati ina azumi sai ka aure ta ranar da aka kawo mata maka wani push ka ji baƙin ciki da damuwa sai ka ji komi ya fita a kanka daga ƙarshe sai ka fara shakkun shin za ka yi azumi to duk irin wannan kun ga mutum wal kalamu huna yanhasiru fi sawmi ramadan wato zance anan kawai ya zai takaita ne akan me azumin ramadan wa fi sawmi tatawwu da azumin nafila amma baqiyatul aqsam amma sauran ka saka shi kamar na kafara da bakance fata'ati fi mawadi'iha insha Allah ta'ala mala yace akwai gurbin da zai zai ambace su almas'alatu rabi'a wato mas'ala ta hudu fadlu siyami shahri ramadan wato falalar azamtar watan ramadan wal hikmatu min mashru'iyyati sawmi da hikimar da ta sa aka shar'anta azumtar sa na farko fadlu falalashi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu ya ce man qama lailatal qadri imanin wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama ramadan shine wani ashahid din wanda kuma ya azumci wata ramadan imana yayi imani wa ihtisaban da neman lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to an gafarta masa abin da ya gabata na kusakuran shi idan kun ga fadala azumin wata ramadan jama'a ba abin da muke nema wajen ubangiji sai abin da ya kai girman mai gafara in Allah ya gafarta mana komai zai zo mana da sauki ran lahira amma Allah ya kama mutum da zunubinsa da laifukansa ko to ya shiga uku Allah ya mana sutura wa anhu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi ya ce as-salawatul khams salloli biyar da mutum yake wal jumu'atu ila al jumu'a da juma'a zuwa wata juma'ar wa ramadan wa ramadan ila ramadan da ramadan zuwa na ramadan da mukaffiratu lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir wato suna kankar abin da ke tsakankanin su na kusakurai idan mutum ya nisanci manya-manyan laifuka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim yawa kenan mutum sai ya nisanci manyan laifuka zina kisan kai luwaɗo kidnapping sata duk mutum cin kuɗin ruwa mutum in ya nisanci waɗannan to salloli biyar suna kankar abin da ke tsakankanin su haka juma'a zuwa juma'a to ina kuma ka sa mutum baya salloli biyar kuma baya juma kuma baya ramadan jama'a da Allah mutum zai kasance hairan rudadde a duniya halakakke a lahira an gane yawa da haka mutum yau kansa qiyamul layl tun kafin ranar kin dillanci ta zo ta kiyama din nan ba ƙarya bace za ta zo ta kuma mutuwa ba ƙarya bace ana mutuwa kana gani kuma me za ta zo ta kuma tun a tsufa wallahi in ka bi Allah Allah sai ya kiyaye maka tsufarka in ka kiyaye shi lokacin ƙuruciyarka. Hassan al-Basri ana rawaitowa wata ran sun zo za su tsallaka lambatu ya tattara wandansa kawai ya tsalle ya tsallaka ciki ta ɗalibansa yara. Suka ce mala ya haka muna tsoro kar ka faɗi ka karya ce a wannan jiki da kuka ga mun kare shi lokacin ƙuruciya mun kiyaye dokokin Allah Allah ya tsare mana shi lokacin tsufa. Idan muna so Allah ya tsare mana kanmu ma in mun tsufa to shine mu sai mu tsare dokokinsa lokacin mai ƙuruciya. Shi yasa malami na Allah na sunna ya kuke gani da Allah. ka ga mutum shekarar sittin saba'in tamanin ka gan shi mi yana uzurinsa amma in boka ne ko kuma wani mashiriki ne kato shekara nawa ne aka ga mutum ya yi juku hamsin da wani abu ya lalace sabo kenan yana lalata jiki amma wallahi in ka bi sunna ka bi addini daidai wallahi zaka kana tafiya a seti yau saboda duk abin da Allah ya ce mu yi din nan fa alfanin shi ba ga Allah yake tafiya ba ga me ne ga mu ne sallah da ya ce kai kai ka san amfanin sallah a jikinka yanzu sai yanzu ne fa masu scientist da waye su ce maka kana buƙatan gabanka nan ka motsa su in suka maka bayani yanzu aka motsa sai kaga ta hanyar sallah ne ko su ce kana buƙatan a shekara a ce akwai watan da baka ci abinci da rana ba sai sun ma bayani sai kaga mu Ramadan ma Allah ya shar'anta mu shi kana buƙatan kaza sai sun gama binciken sai ka samu addini yayi kuma dan maslahanka to kenan yanzu in baka abu kanka kake cutarwa haka in kana sabo cutarwar saban kanka take zuwa baka sani ba yanzu mutum in yazo yana misali jin kiɗa sai gaba gaba scientist sai sun zo sun maka wani binciken da zaka gane yawan jin wannan dididib dididib a kunnanka illar da yake kawo kwakwalwarka to amma shi Allah dama na wanke hannu kullum to kaga da musulunci yace kana tashi daman me zaka wanke hannu ka faci hanci duk irin waɗannan abubuwan musulunci yayi wallahi dan maslahan jikinka da makomarka to amma mutane suka yi watsi da shi sai ka ga shine jikinka bai tafi asiti ba amma in ka kiyaye dokokin Allah zaka samu saukin abubuwa da yawa Allah da ya shiryar da mu musulunci ya mana gata wanda ya watsi da musulunci ya shiga uku هذا بعض ما رد في فضل السام شهر رمضان وفضائله كثيرة ما لا يتشي wannan shine sashin abin da yazo na falalan watan Ramadan da kuma mai falalarsa kuma suna da yawa wannan kun ga a takaice mala yake amma ya wadatar sako yana isa ko to mala yace daga na farko na biyu alhikmatu min mashru'iyyati sawmi wato hikimar da ta sa aka shar'anta mala yace shara Allah subhanahu as-sawma li li hikamin adida Allah ya farlanta mana ko ya shar'anta mana azumi saboda hikimomi masu yawa fawaida kasira da fa'idoji masu yawa famin zalik daga ciki tazkiyatun nafs tsarkakuwar rai jama'a ran nan kana buƙatar qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha duk wanda ya tsarkake ransa to shine ya rabauta wanda ko ya jefa ta cikin sabo to shi ya halaka dan haka babba abin da zai sa ranka ta samu tsarkakuwa akwai mi akwai yin azumi shi yasa ka kalli fuskokin mu duba Ramadan ya kake kallon mu fresh kowa ya wanke sabansa ransa ya bi tsarkaku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi yin azumi yana tafiyar da wahalar sadar da kyashin rai da bakin cikin rai da jin haushin mutane da komi da rowa ma yanzu wani ko maroci ne aka samu da ramadan yana alheri to wannan abubuwan na zuciya yana tafiyar da su sai ka ga ya bayyana a fuskar mutum in mutum ya ramadan ya kiyaye dokoki shi amma wanda bai ba dama duk fuskarsa duhun baki sannan an gama ramadan ma zaka ganta cikin wannan duhun amma Allah wanda yake a dokokin Allah zaka ga fuskar sa haske annuri to an samu tsarkakuwar rai ne wa tathiruha da tsarkinta ne wa tanqiyatuha min al-akhlaq radi'a da kuma mai tsarkake ta ko tsantsane ta daga gaure na laifuka wato kaskantattun abubuwa wal akhlaq razila da kuma kazantattun ɗabi'u dukka zaka ga mutum ya tsarkaku wani in zina yake ma ya daina li'anna sawm saboda shi azumi yudayyiqu majali shaytan fi batni al-insan kunji yana takure ya matse magudanar shedan ne a jikin mutum shi yasa zaka samu idan har baka azumi kofofin da shida yake iya zuwa maka to in kana azumi sun ragu in kana azumi zaka samu da yawa sun ragu da yawa amma in baka azumi sai ka samu shedan ta kowace kofa yana iya zuwa maka fi sawmi tazhidun fi dunya cikin azumi akwai gujewa duniya wa shahawati da sha'awarta in baka azumi duniya kawai ka ci ka sha ka yi kaza amma ka duba manyan mutane malam kaga mutum ya ina a kwance cikin AC yunwa ga da kaga da ko bai zane ba daga ya ji yunwa a kawo mar madara a kawo mar kaji da zabi kawai amma da azumi kaga ina an kwanta dole an tashi an kwanta an zo masallaci na talakawa da da baya zuwa to shahawati da sha'awoyinta wa targhibun fil akhirah wa na'imiha akwai kwadaitarwa zuwa ga lahira da kuma ni'imarta saboda duk wanda ya azumi to abin da ya sa azumin neman lahira ne ba neman duniya ba ba azumi don kuɗi an gane yau azumi don neman lahira ake da neman ni'imar lahira الصوم يبعث على العطف على المساكين ko azumi yana tunkuɗa mutum zuwa ga tausasawa miskinai wani mai kuɗin bai san wahalar yunwa ba sai da azumi sai ka samu yana cewa ɗabon shinkafa a kaiwa ne saboda ya gane shi yanzu iya ramadan yake bai san wani tsawon shekaran cikin azumi yake wani in ya ci da safe sai kuma rana ta faɗi musamman yanzu yadda ya zamo abinci ya fi komi tsadan nan wato mai kuɗi sai ka samu a kone wasu shu'ur bi alamin sannan da jin ciwo irin ciwon da suke ji idan kai na wata ɗaya kawai ka ji to ka sani wani na wata tara ya ji ko wata goma ko wata sha yanzu wani kai kana ce sau uku ne to wani wallahi sau biyu yake ci in ya ci na safe kuma sai na dare li'anna as-sa'ima yadhuqu alama al-ju'i wal atash domin shi mai azumi yana ɗanɗana wato ciwo na ko zafi na yunwa da kuma kishi yawa akwai zaka ji yanda kowa yake ji ila ghairi zalika min al-hikam al-baligh wato da sauran wasu abubuwa na hikimomi wanda suke wato ani masu kawo makura wal fawaid wal fawaid al-adida da kuma fa'idodi mabambanta duk wannan an shar'anta azumi saboda su al-mas'alatu al-khamisa wato mas'ala ta biyar shuruɗu wujubi siyami ramadan sharuɗan wajibcin mi azumin wata ramadan yajibu siyamu ramadan ala man tawaffara fihi shuruɗu taliya to kun ji azumin wata ramadan ya wajaba ga wanda sharuɗan nan masu zuwa suka hau kan shi suka cika aka same su duka al-islam musulunci wala yajibu azumi bai wajaba ba wala yasihhu siyam min al-kafir daga arne yawa arnan da ya zauna cikin hausawa ake saya da siyarwa da shi ba zai ce kawai tun da ya ga kowa na ramadan ba shi ma yana yi duk da suna yin sallah a to kaji babu babu ta yara su yanzu akwai yaran da ya ce ya taɓa jan sallah tsabar zaman da ya a cikin hausawa ya narke a cikin su aka zo wata musalla za a ja sallah ya zauna cikin hausawa sosai za ka ga daga cikin sakacinmu kenan mu ta shekara ashirin a cikinmu shi ɗaya amma ba mu taɓa zama da shi mun shirya masa ya zo ya ci abinci da kaji da kaza ba ku ce musulunci ne ya koyar da ku wannan ba yawwa ka masa wani abu na da'awa daidai lokacin da su in a cikin su kake ba sa kunyar suna tallata maka ya addinin su yake a kirsimeti su kawo maka a kaza kai kuma da ramadan ba ka iya gayyato shi ba sai ya ci abinci ya yi hani an mari'a ka ce wannan addinin ka ne ka ce ga addinin ka kuma yanda yake ka ce mar annabi isa ga addinin shi babu da'awa mu fa ba dan magabatan mu sun kira sun ma musuluntar da maguza ba mu ba abin da muke ba wani zaka samu kana tare da abokin aikin ka shekara 20 ko abokin karatun ka kuna tare baka taba mar da'awa ciwon ga addinin ka ba ka ce mare faɗa ma addinin sa mana sai ya gama ka ce kai ma ga addinin ka ka ce kai addinin ka idan shi na annabi ɗaya ne duk da annabi Isa ba kirista bane musulmi ne sai ka ce mar to annabi Isa musulmi ne gashi gashi gashi gashi ka ce da ya ce an kashe annabi isa an yi tsire shi nan gashi addinin ka abin da ya ce ba su sani ba ne abu da yawa in sun je cocin ba daidai ake faɗa musu ba rufa musu ake iya waɗanda suke fada fadan suka sani su kuma dama saboda kuɗin da suke samu ba za su iya fita a hidimar ba amma su sun san yanda gaskiya take to ya kamata mu san yadda za mu na kiran wasu zuwa ga addinin wajibinmu ne mu kira wasu zuwa ga addini mu kyautata musu saboda mu janyo su li anna siyama ibada domin azumi bauta ne wal ibada la tasihhu min al kafir bauta ko ba ta inganta daga kafiri fa ina aslama idan koyan musulunta la yalzamu bi qada'i ma fatahu to ba za a ce shekara 20 da yana kiristanci sai ya rama wannan azumin ba an gane kuwa yawwa na biyu albulugh balaga fala yajibu siyam ala man lam yablugh hadd taklif wanda bai kai wato iyakar da wato taklif ya hau kan shi ba ko babu babu azumi azumi bai wajaba akan shi wannan bai wajaba ba amma zai iya yi an gane bi kauli sallallahu saboda fada ne sallallahu rufi alqalamu an salasa yawa rufi alqalamu an salasa an dauke wato alqalami daga barin wasu mutum uku fa zakara minhum annabi daga ciki ya ambata as-sabiyu hatta yahtali yaro sai ya balaga daga ya cika hankali ya balaga to azumi ya wajaba akan shi alamomin balaga suna da yawa bangaren mace da namiji to in an ga wannan to azumi ya wajaba akan mutum walakin nahu sai dai ya sihu siyam min ghairi baligi law sama azumin ya inganta daga wanda bai balagan ba in yi azumin idza kana mumayyizan musamman in ya zama yana iya rarrabewa misali ya kashe ka 11 12 kenan ko wayan bagili wali amrihi sannan ya dace ga wato wali amrihi shugabansa mai kula da shi an ya amarahu bisiyam ya umarce shi da azumi liya ta da huwa ya alafa saboda ya saba da shi nan a kwadaitar da mutum da tausasawa mu a afirka musamman najeriya komi mai tsanani ake akwai baban da na sani ya rasu allah ya kan shi da azumi sai ya kulle 'ya'yansa daga karfe kusan shida ko bakwai a ɗaki wallahi sai magariba a buɗe su da ramadan wai dole sai sun yi azumi ana wani addini aka taba haka asali bukhari da sai muslim rubai'a ko ita ko rubai'a ta ce abinda suke rubai'a ina in ban manta sunan ba ta ce abinda suke shine suna azumtar da yaransu a ashuwa idan yaro ya zo ya fara kuka sai su masa yar dada ta auduga haka sai su ba wa yaro wannan ya shagaltar da shi har zuwa faduwar rana to haka ake uslub na yaro kamar a hankali wasu abubuwan da kyauta da kaza haka ake wa yaro in kai azumi yau zan ba kaza mu kan da a ce ma kai rabin azumi misali sai kai zuwa azhar daga safe zuwa azhar washe gari sai a ce ka kare sarabi da haka har ka saba amma mu komi namu ba rahama komi namu kuntatawa wallahi haka ake ba wani abu na tausayi ba haka ake ba kana da yaro akwai uslub da zaka mishi wanda zai shiga cikin azumin ya bi cikin sa ma bai gane ba yanzu ya fara da rabi rabi fa wata sai ka ce ya bi bisa uku in yayi la'asar ka ga ya gigita ka ce ya sha ruwa kuma ka dan masa alheri a haka sai ka ga wata ran yayi ya saba da shi to amma in ka ce wannan tsananin zaka masa sai ya kyamaci shari'a din sai ya zaci shi musulunci kawai abin da yake cikin sa shine me wahala da tsanani kuma ba haka ba addini sauki ne ma ja'ala alaikum fid dini min haraj sannan a ayoyin azumi Allah cewa ce yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr sauki Allah yake so mana dan haka ku sauƙawa mutane su samu sauki البلوغ دي بلغا العقل hankali فلا يجب الصيام على المجنون azumi bai wajaba ga mahaukaci ba wani ma'ato da wanda ya rasa hankalin shi ta hanyar farfadiya ko ta dogo suma wannan azumi baya kai shi li qawli sallallahu saboda fada ne sallallahu rufi alqalmu an salasa fa zakara minhum almajnun hatta yafiq annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku an dauke alqalami daga barin su daga ciki ya ambaci mahaukaci har sai ya dawo hankalinsa haka wanda ya rasa hankalin shi an gane kuwa as-sihha lafiya faman kana maridan wanda ya kasance cikin jinya la yatiqu siyam ba iya azumi lam yajib alaihi to bai wajaba akan shi ba wa in sama sahha siyam da zai azumin kuma lafiyar gwargwadon yanda yake da ita tana iya bashi damar ya azumin to azumin ya inganta amma in ba ta kai shi ga halaka fa ba inganta yanzu akwai wacce ta mun tambaya ta ce wallahi in tai azumi da har kusan su ma take dan azaba kaga wannan ba za ka ce tai azumi so da zai ba ako wannan ya zama mata tana da wata jinyar da azumi ba zai wannan sai ta nemi magani in jinyar an samu sauki ba a samu ba daga ba ta ta ciyar ba wai ta ce sai ta yi wannan azumi ba li qawli ta'ala da fadin Allah wa man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ya kasance halin rashin lafiya ko hali na bulaguro to zai irga abin da ya sha rama su wasu cikin kwanaki na daban fa in zalal marau idan azumi wato jinyar ta gushe wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyami min ayyam wato ya wajaba ya rama abin da ya mi ya sha na kwanaki al iqama zama zaman gida fala yajibu sawmu ala al musafir azumi baya wajaba akan mi matafi li qawlihi ta'ala saboda fadan Allah ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى wannan aya da kuka ji ko wanda ya kasance halin jinya ko halin tafiya to zai sha ne a kwanakin da yake zaune zaman gida ko yake da lafiya sai ya irga abin da ya sha rama falau sama musafir sahha siyam kunji da matafi kuma zai azumi to azumin ya inganta wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fi safar amma kuma ya wajaba idan har lokacin bulaguran ya sha azumi to ya rama shi daga amma nan idan har bulaguran akwai wahala annabi ya ce waɗannan su ne al'usa masu sabo da laifi yau idan har ga zafi ga wahala ga misali libya za ku tafi ta ƙasa yau ta nijar kuka fita ga rana ga sahara ga kaza za ku zo shan ruwa maku rasa nan ka sha an gane yau amma in tafiya ce misali motar gida za ku tafi kaduna ga ac ga kaza ga an sa maka muhammad siddiq mishawi yana tashi za ku tafi normal kaji azumin ba wani abu kuma misali da damuna ne ko wani da sanyi ka ji ba matsala za ka iya idan haka azumin za ka duba in ka ga da wuya ka ajiye in ka ga wannan kuma da in ka ga da da, sauki kuma kai azumin ka duk wanda kai yanayin da ya tafiyar abin da ta hukunta sharadi na gaba al-khulu min al-haid wa nifas tsarkakuwa daga min jinin haila da jinin haihuwa yau mace mai jinin haila ba za ta yi azumi haka mai jinin haihuwa dan kuma kun san wajibin mu ne dole in muna da halin injiniya a je a sai program a gidan rediyo ana wa'azi wa mutanen ƙauye suna jin abubuwan da yake kansu na hukunce-hukunce wallahi ba su sani ba mutum ne ya mutu na ji wani ƙauye wa'azi a kan ramadan ya mutu wani malamin ƙauye musu fata wanda ana rama mara azumin da ake musu babu shi fa in ka je ƙauye ana faɗa ma cakwakiyar da ake sai ka ga mun zo gari mun zauna ba ma iya zuwa mu kira su mu musu da kai to suna jin rediyo in ba za mu iya zuwa ba muna sayan lokaci a gidan rediyo muna ba su damar suna kira su kana jin tambayoyinsu kana wallahi in ka ji tambayoyin da su sai kai mamaki da Allah ka samu wata kauye tana jinin haila tana tana tana azumi kuma da Allah malamin garin da yake iya risala a nan ya tsaya in ya fahimce ta ita ma ya yi ahalari ishmawi iziya ya dan fara risala shikenan kuma da ya koma sai ya sa alkyabba ya sa da wani ya zama malamin gari shikenan duk fatawarsa a wannan littafin zai na musu na haka mace mai jinin haila da mai jinin haihuwa ba azumi a kansu sai dai za su rama fal haid wa nufasa la yajibu alaihi alaihi masiyam azumi baya wajabta akan mai haila da mai jinin haihuwa bal yahrumu alaihi ma malai ya ma haramta akan su ne li qawli sallallahu saboda fada annabi alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum da annabi ya ce mata suna da tawayan hankali da tawayan addini tawayan addini shine annabi ya ce ai in suna haila ba sa sallah ba sa azumi fazalika min nuqsani dini annabi yace wannan shine tawayan addinin mace rashin yin sallah lokacin haila kenan mace ba za ta yi azumi ba za ta yi azumi ba za ta yi sallah ba idan har tana jinin al'ada ko jinin haihuwa wa yajibu alqada alaihima to amma ya wajaba su rama wannan azumi din li qawli aisha radhiyallahu anha saboda fadin wai mu'mini aisha Allah kara mata yadda take cewa kana yusibuna zalik jinin haila ko da na haihuwa yana samun mu fa nu'maru bi qada'i sawm sai a umarce mu mu rama azumi wala nu'mar bi qada'is sala amma ba za umarce mu rama sallah an gane kuwa idan mace mai juna al'ada abin da yake kanta shine ramu ko na na na na na azumi banda ramu ko na na sallah mu tsaya nan so lokaci ko insha Allah mu tsaya nan gobe sai mu wannan kun ga dai littafin mukhtasar ne amma kuma insha Allah mutum ya rakkaza abin da ake faɗan zai zai fa'idanta ko Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum